إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma ga watan jimadal ula shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 14 ga watan 12 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى yan wakan mafara karatu akwai matashin da malam usaini ya sanarwar rashin lafiyarsa shekaran jiya a nura sunansa ko nuru to shi ne jiya aiko ce da allah a ƙara gaya wa uwa musamman ya aiko ɗan saƙo ya ce a gamin da allah a gaya wa uwa da ake sallah tare da su a ƙara sashi a cikin addu'a don jikin nasu ya tsananta kware shi wanda yake ga maɗin ya ce ni shi kawai yake yi yana cikin wani hali gaskiya na buƙatar addu'o'inmu mana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa halin da yake ciki ya sa zama ka fara a gare shi don marasa lafiyarmu da suke gida da asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da ita Allah ya ba mu ikon cin moriyarta ɗan uwa za mu tashi a موقف الأطباء من السر موقف الأطباء من السر معنى مسئر likitoci irin likitancin zamani game da abin da ya shafi a shafar aljanu ko bugewar aljanu malaiti ya ƙulul alimul amriki karejin ton wani masani likita daga ɗan ƙasar amurka shi ne ke cewa mai sunansa karejin ton daga jin sunan kasan ba sunan ya ce obu jami'iyyatil buhufin nafsiya al'amrikiya fi kitabi zawahir arruhiya alhadithiya ko alhaditha mala ya ce wanda shi wannan likitan jigo ne a hukumar da take kula da binciken ilimin da ya shafi ilimin nafs ilimin psychology kenan to shi wannan likita ma'ana jigo ne a hukumar amerika da take bincike a cikin abin da ya shafi ilmin nafs ya faɗa a cikin littafin azawahirun ruhiyya alhaditha an halatil mas game da abin da ya shafi shafar aljanu bayanin da ya yi takaririn da ya yi shi ne ya ce wabihun abu ne da yake a fili karara an halatal masi hakika hali na shafar aljanu hiya alal aqalli yace mafi karancin abin da za a faɗa a kanta halatun waqi'iyatu yace hali ne da yake tabbatuwa yake faruwa kowa ya shaida shi la yastati'u ilmu an yuhmila amraha yace koda ilimi shi kansa ilimin zamani babu yadda za a yi iya tun kuɗi al'amarinta ko kuma ya iya sarayar da al'amarin abin da ya shafi shafar aljanu ya ce ma dama tujidu haƙa'iƙun kafira mudhishatu ayyiduha ya ce matuƙar an samu wasu al'amura da suke tabbatar da ita masu yawa suke tabbatar da al'amarin shafar aljanu masu yawa waɗanda suka rikitar da tunanin masu tunani su kansu likitancin zamanin sun rikitar da tunaninsu an sami irin al'amarin da suke karfafar cewa tabbas aljani yana iya shiga jikin mutum tunda abu ne da shi kansa likitan zamani duk wata hanya da ya kan bi ya yi gwaji game da mara lafiya domin tabbata akwai cuta a jikinsa ko babu ya yi ya ga mutum lafiya kalawai ki amma kuma gashi mutum ya faɗi yana shure-shure to kaga sai ya a samu lafiya a nan wajen shi duk halin da yake bi ya tabbatar da cewa kan mutum yana ciwo zazzabi ne a jikinsa huhunsa ya tabu a ƙwalarsa ta duk ya gwada ya ga lafiya ƙalo jikin mutum yake gaba ɗaya duk hanyoyinsa amma kuma a zahiri shi kansa ya san wannan ba lafiya ƙalo yake ba gashi yana shure-shure gashi idansa ya daina gani ko kunnensa ya daina ji ko abin da ya kama da haka to me ya faru kenan kaga dole akwai wani abin kenan ina fata an fahimta wannan likita ne na zamani yake wannan bayanin yan uwa yace wa ma dama wa ma dama al'amru kadhalika yace matakal matakar al'amarin ku haka yake fa inna dirasataha asbahat lazimatun wa wajibatun la min alwajhati alakademiyya faqat ya ce to hakika karanta irin wannan fanni na abin da ya shafi shafar aljanu a yi dirasa a kansa a yi bincike a kansa ya ce to asbahat lazima ya wayi gari abin da ya zama lazimi wajibi dole ne a tashi a yi shi la minal wijhatil akademiya faqat yace ba ta fuskar bincike irin na jami'a kadai ba ba irin academic research ba kadai irin abin da malaman jami'a suke kuɗa ɗaliban jami'a a yi bincike akan wata mas'ala a yi rubutu a kai ajiye ajiye sai lokacin da za amfani a wasu suke buƙatar amfanuwa da shi su ɗauko su duba ya ce ba irin wannan ba kaɗai za a yi irin wancan ɗin amma abu ne da yake buƙata kuma a sashi a cikin aiki ba wai bincike ne da za a yi ajiye shi a gefe ba ya ce bal li'anna mi'atin minan nasi wa ulufan yu'anuna kafiran min alwaqti alhabir min hadhihi alhala ya ce saboda ɗaruruwan mutane ya ce kai dubban mutane ma yu'anu na kafiran fil waqtil hadir ya ce suna fama da irin wannan matsala ta shafa aljanu a wannan lokacin da yake magana a lokacin ya ce tunda akwai mutanen da suke fama da cutar aljanu wani aljani ya buge shi yana buƙatar magani wani aljani ya shafe shi yana buƙatar a kawo masa ɗauki to kaga ashe ba abu ne da za a yi bincike a je a je shi a gefe ba za a sa shi ne a cikin me a cikin aiki ina fatan uwa ana fahimta malai ce wali anna shifa'ahum min ha yastalzimul fahsu sari wal ilajil fauri yace saboda warakar su irin waɗannan mutane da aljanu suka taba su suka samu matsala ta shafar aljanu yastalzimul fahsu yana buƙatar bincike a sari'i na gaggawa wal ilajil fauri da kuma a samo musu maganin da zai da zai magance waccan cutar da suke ciki a cikin gaggawa malai wa idza ma nahnu qararra imkan almasi in ko har mun riga mun tabbatar da cewa aljani yakan iya shafar mutum min alwijhatin nazariya ta fuskar bincike da aka ta ilimi yace to in fataha amamana majalun fasihun lil bahthi wat taqassi wa yataqallabu kullu ma yataqallabuhu al-ilm al-hadithi yace to wata kofa ko wani fage mai faɗi ya riga ya buɗe a gaban masu bincike kenan ma'ana in dai an tabbatar da cewa aljani yana iya shafan mutum to wani fili ne wani fage mai faɗi ne da muka samu wanda za mu su kowa a kansa mu shiga mu bincike mu tabbatar da al'amarin yadda yake mala yace shine shine yastalzimu al-fahsu sari a amma na majalun fasihu lil bahsi wa taqassi wajen yin bincike wa taqassi da bin diddigin al'amar shine at taqassi bin diddigin al'amar wa yatatallabu kullu ma yatatallabuhu ilmul hadith sannan irin binciken da za a yi kuma ya kasance yana buƙatuwa da dukkanin irin abin da bincike na zamani yake buƙata idan aka tashi bincike akan wata cuta ko wata matsala a zamanance irin kayan aikin da ake amfani da su wajen binciko cuta da kawo magungunanta ya ce abin da ya shafi cuta aljanu ma abin da ya kamata a sa su kenan a samo kayan bincike na zamani a yi bincike da yake mai zurfi da za a gano cutar wannan likitan yake bayani saboda shi ba musulmi bane shi sa yake irin wannan yake irin wannan bayani abin da ya sani haka ko saboda mu kun ga a musulunci ai tun washe marga mun san maganin ko to amma shi yana ganin wani abu ne da yake a su likitoci ba su zo kansa ba to tunda ba su zo kansa ba ya kamata a tashi a bincike a gano shi shine abin da yake nufi yace wa tafkiri psychology min al-inayat wal khidmat wal jidd sannan da tunani irin na psychology irin na malamai ilmin nafs a duba yanayin mutum da abin da yake damun sa aga kuma wacce hanya za a bi wajen nemo maganin abin da yake damun nasa yace min al-inayati wajen ba da kulawa akan binciken wal khidmati da yi wa binciken hidima wal da kuma dagewa akan binciken malai yace wannan magana ɗauko ta ne daga alamul jinni wal mala'ika sai magana ta biyu shine ta wani likita mai suna Dr. Bill ita wannan maganar yan uwa za mu tsallake ta insha Allah ta'ala za mu ta magana ta uku amma za mu dawo kanta akwai buƙatar at-tahlil daqiq akanta akwai buƙatar dan warwara mai zurfi akan ita maganar saboda kan Allah da asaba ta lamba za mu dawo kanta za mu tafi magana ta uku yace ya qulu Dr. James Highslow suna ne zai hankali wani likita mai suna james highslon ya ce fi kitabihi anil mas game da littafin da ya rubuta game da shafa aljanu ya ce innahu ta'afirun mas'ala abin da ya shafi shafa aljanu ya ce wani tasiri ne khariqun lil ada da yake ya saba wa al'ada ya saba ya saba abin da aka aka saba gani yau da kullum kamar bayanin da na gabatar a baya shine mara lafiya ka'ida abin da likitoci na zamani suka suka suka saba gani shine duk mara lafiya akan yi bincike wajen gano abin da yake damunsa akwai na'urori da za a gwada mutum a gano cutar da take damunsa iri kaza ce to amma wannan al'amari duk wata na'ura da za a sa mutum ba za a iya binciko abin da yake damunsa ba ba za a iya gano ainihin abin da yake damun mutum ba to kaga abu ne da yake ya saba al'ada kenan abin da aka saba gani ko hatta a wajen su likitocin zamanin mala yace to afiru bihi shakhsiyatun wa'iyatun kharijiyya fi aqli shakhsin wa jismihi ta yadda zai yi tasiri a jikin mutum a mutumin da yake a faɗake a hankalinsa kawai sai a ga ya kamu da wani abin da kuma ya fita daga cikin hayyacinsa wanda kuma abin zai fito ƙarara a iya ganewa a jikin mutum fi aqali shaksin wanda zai yi tasiri a cikin hankalinsa wa jizmihi kuma da jikinsa wala yumkinu inkaru maknati hudusil masi malai ce babu yadda za a yi a iya inkarin a faruwar shafar aljanu da yake faruwa wannan magana ita ba ɗauko ta ne daga alamul jinn wal mala'ika sai magana ta hudu mala yace wa yara ba'dul atibba'i wasu daga cikin likitoci na zamani suna gani ka Dr. Carr Carl Wakeland ba sani ba ko daidai na karanta ne sunansa kenan wannan likitan yake cewa annal jununa hakika ciwon hauka da yake samun mutane yansha'u min istihwabi ruhin khabitha ala shakhs al-maridi yana tasowa ne yana samo asali min istihwabi ruhin khabitha daga mamayar da mugayen aljani suke yi ala shakhs al-maridi akan mara lafiya akan shi mutumin da suka shafa kenan istihwaz shine as-saytara Allah madaukakin sarki ta istahwadha alaihim ash-shaytanu ko fa ansahum dhikrallah ai shaidan ya yi galaba a kan sai ya mamaye zukatansu sai ya mantar da su ambatan Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya ce asalin hauka ciwon hankawa yana samu asali ne daga mamayar da shaidan yakan yi a jikin mutum ta hanyar cutar da mara lafiyan da yake so ya cutar ɗin sai mala ya ce fa yuhdithu ibtiraban sai ya haifar masa da rikicewa waqtilalan da samun matsala fi ihtizazihi a wajen motsinsa sai kasance mutum yanayin yadda yake motsi lokacin da yake lafiya idan aljani ya shafe shi kuma akwai bambanci yanayin tashinsa da yanayin zamansa da yanayin mu'amalarsa duk sai kaga akwai bambanci komai nasa ya bambanta yanayin abu aman kamar ba shi yake yi ba wannan likita ne yake faɗa da alƙalminsa wannan shi ba magana ya ɗauko ta a cikin alamul jinni wal mala'ika magana ta hudu mala ya ce wa mimman aqarra aiban bi wuqu'i sar'i min al arwahil khabitha daga cikin malamai ko likitocin da suka tabbatar da faruwar shigar aljani jikin mutum ko kuma a bagewar da aljani yake wa mutum ya ce wa annan tibba kada a jaza an ilajihi kuma suka tabbatar da cewa likitancin zamani ya gaza maganin irin wannan matsala ta aljanu ya ce a doktor baroz shi sunansa kenan baroz ustadul amradul asabiya shi likita ne wanda yake ya kai matsayin profesa abin da ya shafi cutar al'asabiya abin da ya shafi gabbai ko jijiyoyi fi jami'ati menabulus a jami'ar menabulus bi amurka wacce take ƙasa amurka wa dr alexis da kuma dr alexis karl mai suna alexis karl alha'izu ala ja'izatu nobel fi tibbi wal jaraha wanda shi saboda kwarewarsa ba bangaren likitanci ya samu kyauta ta Nobel an san kwa kyauta ta Nobel a duniya tana ɗaya daga cikin kyautar da idan aka ba mutum ita yake fankama da takama ya samu wani abu wanda duniya ta karrama shi ita nobel kamar yadda muka sani kyauta ce ta duniya gaba ɗaya ana ba wa kowa fannin da ya kware a kanta to shi wannan likitan ya same ta ne aljaraha a fi tibi wal jaraha a matsayin medicine and surgery medicine and surgery a wannan bangaren nasa ya samu wannan kyauta to shi kansa wannan likitan ya tabbatar da cewa aljanu sukan iya shiga jikin mutum akwai wasu al'arwahul khabitha da suke iya tasiri a jikin mutum shi kansa ya tabbatar abinda kawai ya gaza shine wacce hanya za a iya bi a magance su wannan ba fannin sa bane amma da ya tabbatar akwai al'amar magana ta shida wai qulu Dr. Ahmad As-Sabahi Abdullah wannan malami shi musulmi ne kuma likita mai suna Dr. Ahmad As-Sabahi Abdullah shine yake cewa as-sar'u an-nafsi aw al-mass ar-ruhi shafata al-janun huwa fi'lul arwahul khabitha al ardiya wani aiki ne na mugayen shedanin aljanu da suke yi wa ilajuhu wajen cutar da mutum wa ilajuhu mala yace amma maganin sa hanyar da za a ba a magance shi yakunu bi muqabalatil arwahi sharifa al khayri al khayra al alawiya li tilka al arwahi al khabitha mala yace za a muqabalanci wancan mugun aikin da shedanin aljanu suka yi ta hanyar al arwahu sharifa su ne rauhanai waɗanda suke masu girma su ne mala'iku kenan alkhayyara wanda suke zaɓaɓɓu al'alawiya wanda suke maɗaukaka na sama litilkal arwahil khabisa ga waɗannan mugayen shaidanin aljanu ma'ana za a nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen Allah ya sallada mala'ikunsa akan waɗannan mugayen shaidanin aljanun da suka shafi mutum fatad bau afaraha sai su tunkuɗe a sai su tunkuɗe abinda waɗannan shaidanu suke sai su cutar da wanda suke sai su cutar ɗan da shi wato aribu af'alaha su yi fito na fito da ayyukan waɗancan mugayen shaidanun aljanu wa tabtulaha su lalata aikin nasu sai ce wa zalika bi tariqil abrar hakan ko zai faru ne ta hanyar nagartattu daga cikin mutane kamar bayanin da muka yi a baya cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wa kowanne mutum mala'ikun da suke bashi kariya daga daga mugayen shaidanun aljanu to wannan malami sai yake cewa idan har aka yi rashin sa'a aljanu suka shafi mutum hanyar da ake bi a samu sauki daga wancan matsala shine za a nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki kuma zai sallada mala'ikunsa sai su kori waɗancan mugayen aljanu sai su fatattaki aikinsu idan ma sun yi aikin sai su lalata aikin idan tare da boka ne sai kasance mutum ya samu lafiya to shine abin da wannan malami yake so ya tabbatar malai ce at-tashkhisu tibbi li halatil mas gaba ta gaba shine at-tashkhis at-tashkhis a Hausa abin da yake nufi shine kamar bincike na likitanci kamar ina gani at-tashkhis likitoci suna ce masa diagnosis ina gani an san diagnosis ko to shine at-tashkhis ma'ana bincike yadda likita yake bi ya gane cuta ta hanyar alamunta wannan cuta wace irin cuta ce ga kuma alamomin da ake iya ganewa cuta kaza ce to irin bincike na likitanci da malamai suka yi wasu daga cikinsu likitoci ne na zamani wasu kuma likitoci ne na addini suka game da shafar aljanu to shi malam zai dan kawo mana wasu abubuwa game da haka kamar maganganu guda biyu yace ya qulu doktor bill doktor bill yace lil arwahi al masa sai dai mai hakuri da sunaye sunayen sunayen su ne na can yace lil arwahil masa thalathu nuqatin istidamur ra'isiyya yace waɗannan shedanin aljanu da suke shafar mutum su cutar da shi yace suna da gurare uku da suke zuwa su samu su zauna a jikin mutum wajen cutarwa akwai mafiya mahimmancin gurare a jikin mutum guda uku da shedanu suke zuwa su tabbata su tamarkuzi a wajen wajen samun damar cutar da shi inji dr bir hiya yace ga wajen ga wuraren nan na farko shine qa'idatul mukh shine kwakwalwa ita ainihin tushe kwakwalwa inda ake raba aiki daga can gaba ɗaya inda daga nan ne kowane irin aiki a jikin mutum yake gangarowa ya to sauran gabbai to shi dan yakan samu dama ya zauna a nan wajen tunda ana ake raba aiki kuma sai ya shiga nan wajen sai lalata wajen sai ya kasance komai baya yiwa kenan ina fata an fahimta to nan ne guri na farko da shaidanu suke iya samun dama su shiga sannan wa mantiqatu dhafiratu shamsiyya na biyu shine inda ake cewa mantiqatu dafiratu shamsiya shine saman cibiya nan saman cibiyar mutum malamai suka ce guri ne da yake masdarul quwwa anan yake ma'ana tushe ne na karfin mutum anan mutum yake iya samun dama yayi tunani mai kyau anan mutum yake iya samun dama wajen ya ji shi mutum ne da zai iya aiwatar da wani abu ko kuma ba zai iya aiwatar da wani abu ba to shaidan yakan samun dama ya shiga wajen ta hanyar hana waɗannan gurin aiki sai ya cutar da mutum guri na uku shine wal markazul muhaiman ala adha'i tanasur shine gaban mutum wanda suke taimaka masa wajen samun haihuwa wajen mutum ya iya haihuwa shaidan yakan zai ya lalata su akwai gaban mutum da likitoci suke ambata likitoci sun sani akwai gaban da su suke taimaka mutum wajen samun haihuwa kamar in namiji ne akwai ayan marenansa da gabansa da gashin gadon bayansa dai da sauransu irin waɗannan guraren to shi ɗan yakan je ya samu wajen ya lalata su idan ana so a hana mutum haihuwa ne ko a hana mutum saduwa da iyalinsa ko wani abu makamancin haka to irin wani wajen shi ɗan yake zuwa ya zauna a wajen to wannan likita ne na zamani ya tabbatar da cewa waɗannan shaidanu suna da tasiri wajen shiga waɗannan gurare guda uku ko dai su shiga ƙwaƙwalon mutum ko kuma su shiga wannan waje na saman cibiyarsa ko kuma su lalata gabansa da suke taimaka masa wajen samun haihuwa malai ce wannan magana ita ma ɗauko ta ne daga alamul jinni wal mala'ika magana ta biyu wa yaqulu doktor ahmad sabahi audullah wancan malami wanda shi musulmi ne shi kuma likita a doktor ahmad as-sabahi audullah yake cewa as-sar'u umuman huwa irtibakun yace ina aka ce as-sar'u shafar aljanu ko kuma faɗuwar mutum yana shure-shure umuman a game huwar tibakun za mu iya ɗaukarsa a matsayin wata jijjiga ce shi ne irtiba jikin mutum ya rinka jijjiga wa khalalu da kuma samun wata matsala mufaji'un wanda ba a yi zatansa ba a yi tsammani ba kawai zai faru da mutum mutum lafiyarsa kalau yanzu da abin ya tashi kawai sai ga ya canza sai ga jikin mutum yana jijjiga sai ga mutum yana shure-shure sai ga mutum yana wani abu haka haka kawai ba a san mai dalili ba mala ya ce fi ka haraba ilmuk wa wazifati yana faruwa ne a cikin lantarkin ƙwaƙwalar mutum da kuma aikin da lantarkin ƙwaƙwalar mutum yake in aka ce lantarki na ƙwaƙwalar mutum ba ana nufin wutar lantarki irin wannan ba akwai wani sanadari da suke ce masa ka haraba ilmuk yadda ba sai da zan faɗe su da wasu wani saboda abu ne na likitanci amma da haka suke kiransa ka haraba ilmuk shine lantarki na ƙwaƙwalwa sanadari ne wanda yake taimakawa daidaituwar kwakwalwa ta yadda idan ya yawa to dukkanin aikin kwakwalwa yakan tsaya gaba ɗaya ta ƙin aikin da ya kamata kamar yadda ka san idan wutar lantarki ta zo maka da yawa take fafasa maka kwakwaye ce maka barna to shi ma wancan sanadari na kwakwalwar mutum idan ya yawa to sai ya kasance duk ayyukan da kwakwalwar mutum take ta tsaya kuma cak sai ta kasa yin aiki ina fata an fahimta ya ce to inda yake abin nan kenan matsalar da ake samu a nan ake samun matsala wa wazifatu da kuma aikin da shi wannan sanadarin yake sai ya kasa yi sai ma ce wa nawbatuhu ta'ati ala nau'ain matsalar da shi wannan da shi wannan guri yake samu to takan zo ne akan nau'o'i guda biyu a bisa nau'i guda biyu na farko sai ce nawbatun nawbatu tashannujin adawiyya tabda'u fi marakiz al-harakati bil mukhi yace matsala ta farko shine akan samun tashannuj at-tashannuj shine daskarewar abu ko bushewarsa ko makalewarsa abu ya kame yake aiki shi ne ce tasannujin adawiya shi ne kamewar gaban jikin mutum kawai hannun mutum sai ya makale sai ya ki motsawa bayan da kuma yana aiki da shi idan mutum sai ya makale ya daina gani da shi bayan da kuma yana gani da shi sai mutum ya daina ji sai mutum ya ki tafiya lafiyarsa kalau amma sai mutum ya daina amfani da su ɗan uwa kan takan faru ko ba ta faru takan faru haka kawai sai ga mutum ya kasa motsa kafarsa mutum ya kwanta lami lafiya kawai sai mutum ya tashi ya ce ya kasa motsa wani bangare na jikinsa to yace to irin na farko matsala akan same ta ne ta wannan bangaren yace natijatu taghayyuratin fi sulajiya adawiyya wanda ya samo asali ne ta hanyar canzawar yanayin gaban mutum a bangaren abin da ya shafi sanadaran abin da ya shafi gaban mutum physiology shine abin da ya samu physiology ilimin abin da ya shafi gaban mutum da sauransu to ta hanyar canzawar sinadarin da suka shafi gaban mutum to sai ya haifar masa da wannan matsalar mala ya ce ya fi'idu ma ahal maribu ihsasahu wa shu'urahu tamaman ta yadda mutum zai rasa gaba daya abin da suka shafi jinsa ko ganinsa ko gaban da yake amfani da su aka ce ihsas su ne abin da ya shafi abin da mutum yake riskar abubuwa da su ma'ana alhawas kenan kamar jinsa da ganinsa da ɗanɗanarsa da shaƙarsa ko kuma taɓawarsa duk sai ya kasance gaba ɗaya da ko ɗaya daga cikin su ko gaba ɗayansu duka sun daina aiki gaba ɗaya malai ce wa ilajuhu irin wannan matsalar idan an same ta hanyar da za a ba a magance ta ya kunu ma'al atibba'il bashariya to ana bin hanyoyi ne ta malaman da suke likitocin zamani su za su iya magance irin wannan wannan ba abin da ya shafar aljanu ba ne abu ne da ya shafi kwakwalwa ko abu ne da ya shafi rikicewar ɗabi'ar jikin mutum sai a samu irin wannan matsala kamar yadda mun gabatar a baya sai ban matsala ta biyu yace ba'un nawbatu tashannujin nafsiya shine makalewa ko kuma kamewar abin da ya shafi nafsiya abin da ya shafi jikin gaba daya ko kuma zuciyar mutum sai malai yace tabda'u fi marakizil ihsas shi kuma tana farawa ne ta sanadaran da suke taimakawa ji ko gani ko ɗanɗana sanadaran da suke taimaka masa to wannan wajen ne yake samun matsala a jikin mutum ala shakli ihsasatin mukhtalifa a bisa shakalin taɓuwar waɗannan gurare mabambanta juna ko dai jin mutum ya taɓu ko ganinsa ya taɓu ko taɓawarsa ya taɓu ko wani abu daga cikin alhawas nasa ya taɓu malai ya kunu mazharu hal asasi sai ya kasance abu na farko da yake iya bayyana wani al'amari cewa mutum ya kama da matsala irin wannan shine taghayyurun aqaliyan shine samun canji a cikin hankalin mutum hankalin mutum ya jirkici ya daina iya hankaltar abubuwa sai bala yace la yafiqudu ma ahal maridu ihsasahu wa shu'uruhu tamaman sai da irin wannan yanayi mutum baya rasa baya daina jin abu gaba daya a ce ya daina ji kenan gaba daya sai dai abin tafiya yake ya dawo ya dauke da yanzu misalin da zan ba mu shine duk lokacin da mutum aljani ya shafe shi wani lokaci sai wanda aljini ya shafa ya kwana uku baya ji ko baya iya magana ko baya gani ina gani duk wanda ya san matsalar aljini ya san hakan takan faru dan uwa haka ne ko kuma mutum gaba ɗaya kaga ya kasa tafiya gaba ɗaya mutum ne ka san shi da kafarsa amma sai kwana uku baya tafiya amma ba tafiyar ta tafi kenan gaba ɗaya ba zai iya tashi ya ci gaba da tafiyarsa amma shi wancan da muka ambata na baya idan ganin mutum ya ɗauke fito ya ɗauke kenan ya ɗauke kenan dole sai likitoci sun taru a kansa sun taimai aiki amma shi wannan mai bi sai ga jinsi ya ɗauke kuma sai ya dawo jinsi ya ɗauke sai ya dawo shine bambancin na farkon da na biyu mala yace wa hadha nau'u shi irin wannan nau'i na biyu min an-nawbati sar'iyya daga cikin matsalar da take da take cikin wannan matsala ta shafa aljanu huwa ma yumkin huwa ma yumkin istishfa'uhu bid-da'awati wa tawajjuh ila Allah ta'ala shine abin da za a iya nemar masa waraka ko neman maganinsa ta hanyar addu'a da fuskantar Allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai zuwa gare shi malai ce mimma la yastati'uhu a ilajul atibba irin abin da likitocin zamani ba za su iya magance shi ba ma'ana wannan na biyun shi abu ne da ya shafi aljanu saboda haka likitocin zamani sai dai su kalle shi wanda za su iya magance su ne masana alkur'ani da sunna annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wancan na farkon kuma abin da ya shafi kwakwalwa da yanayin gurɓacewar ɗabi'ar jikin mutum to wancan kuma malaman addini wanda ba likita ba ba shi da ta cewa akai sai dai kallo waɗannan kuma wannan kuma abin da ya shafi likitocin zamani ne su za su yi bincike su ga me yake damun mutum su ba shi magani akai ina fata an fahimta yan uwa to zaka kowanne ɗaya daga ciki na da irin nasa matsayar kamar yadda na ambata tun lokacin da muka fara karatun littafin shine akwai matsalar da take da alaƙa kai tsaye da aljanu wannan ko ka je likita in dai likitan ba masanin addini bane ya san yadda ake babu abin da zai iya maka kuma idan ma zai maka din ba zai maka da aikinsa na likitanci ba sai dai maka da abin da ya shafi addini abu na biyu shine abin da ya shafi kwakwalwa ko abin da ya shafi gurɓacewar ɗabi'ar mutum wannan kuma malamin addini ko da ya ce zai maka to babu abin da zai iya yi a kansa me zai iya yi a lokacin shine shine ce ka tafi wajen likita ya je duba ka abu ne da ya shafi aji ai gwaje-gwaje a ga abin da yake damun ka baka magani ka abin nan mutane da yawa sun shiga cikin irin wannan lamarin za ku ga wani sai ai sai ai shekara biyu ana ta ana ta ana ta masa treatment na aljanu ana ta masa riki amma kuma abin yaki to amma idan Allah madaukakin sarki ya tsinka yadda iyalansa suka gane cewa ga abin da yake faruwa da an kai shi asibitin mahaukata ko abin da ya kama da haka an gwada shi an bashi magani cikin sati biyu sai ga ya fara samun sauki ba abu ne da ya shafi aljanu ba abu ne da ya shafi kwakwalwa shi sa ka iya tantance ma wannan na aljanu ne ko na kwakwalwa abu ne da yake mai kyau kada mutum lafiyarsa kalo ko kuma abu ne da ya shafi kwakwalwa a je a tai masa karanta masa ayoyi da hadisi wannan ba zan ce ba za su yi tasiri ba amma dole sai an buƙaci a gwada shi a ga abin da yake damunsa sannan a bashi magani idan kuma abu ba na likitanci ba ne to kada a ce dole a dage a ce ai kawai a kai shi asibiti da sauransu a bar shi akwai duk alamomin da ake bi a gane insha Allah ta'ala a gaba za mu zo makaranta wasu daga ciki za a ga yadda ake gano mutumin da yake cikin irin wannan ɗabi'a da irin wannan hali Allah madaukakin sarki ya samu dace amin yan uwa mun gama abin da ya shafi maganganun malamai yanzu mashru'iyyati ilaj shari za mu shiga shine abin da ya shafi shar'antuwar maganin bugewar aljanu din wanda mun karanta wasu a baya yanzu kuma zai dora da mu zai dora mana zuwa ga wasu za kuma mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله